وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر yace a kawo gawar mamaci cikin masallaci kafin a yi mata sallah sai a tsaya ana ta yaban shi ana ta begen shi ana faɗan ayyuka da halaye na garin shi ko kuma bayan an yi wa gawar sallah ko kuma bayan an yi sallah ɗin kafin a ɗaga gawar a kai ta zuwa ga makabarta ko kuma bayan da aka gama rufe mamacin sai a tsaya ana ainihin ta yaban shi to wannan ainihin bid'a ne yace ka duba littafin al-ibda'u a cikin shafi na 114 zuwa 124 zuwa 125 wato littafin al-ibda'u fi madarr al-ibtida na al-sheikh Ali Mahfuz hatta sa'a wa 60 bid'a ta 69 iltizamu haml al-janazati ala as-sayyarati lazimtar daukar gawa akan mota da mutane suke a ce lallai lallai sai an ɗauki gawa ainihin akan mota to wannan bid'a ne wata shi'uha ala sayyarati da kuma raka gawa ainihin a cikin motoci shi ma wannan bid'a ne unzur al mas'alata rabi'a wal 50 ka dubir mas'ala ta 54 to wannan mas'alan mun mun tattako ta a baya kamar yadda ya ishara akai dangane da al'amarin ɗaukar gawa abin da yake shine gawa kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nuna ana ɗaukar ta akani to idan ba uzuri ne ya zama cewa makabarta ta yi nisa ba wanda kuma shari'ar musulunci ba ta son a yi makabarta ta yi nisa daga cikin gari to ba uzuri ne irin haka ya faru ba to bai halatta a ɗauki gawa akan mota ba so ake a ɗauke ta a ka a ratsa gari da ita a je ainihin a kai ta amma a saka gawa a wata mota daban masu rakiya kuma suna cikin ainihin wato wata wasu motoci daban sun tafi rakiyar gawa ba wani ma ba zai lura da abin da ake ba wani ma yana cikin motar gawan duniyar su saboda ba kusa da gawar suke ba ba sa jimaminta tunda ba ganin ta suke ba to wannan ainihin bid'a ne amma in ya zama makabartar ta yi nisa kwarai da gaske to babu laifi amma in ya zama makabarta ga ku ga gari ko kuma makabartar na cikin gari ne to haramun ne bai halatta ainihin a dauke ta ainihin akan mota ba bid'a ce المسألة البدعة السبعون بدعة سبعين حمل بعض الأموات على عربة المدفع ɗaukar wasu mamata da ake yi a ɗauki gawa a kai ta makabarta a kan amalanke ita ce arabatul midfa amalanke kura da ake turawa gwari-gwari aka yi maka to bai halatta ainihin a ɗauki gawa a kan ainihin amalanke a tafi kai ta makabarta ba a ɗauke ta a ka bayan da babban malami ya gama bayani akan bidiyo'in da suka shigo cikin likafani da fita da gawa sai ya ce as-salatu alaiha bidiyo'in da suka shigo cikin yi wa gawa sallah الواحدة والسبعون بدعة سبعين دقيا الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم wato akwai wasu ƙasashe waɗanda musulmi ne idan aka yi sallar almuru kullum sai kuma su tattaru a wani fili haka sai su yi sallar gawa ba gawa ce a gabansu ba wai duk wata gawa duk wani musulmi da ya mutu a ko'ina a duniya to sun yi mishi sallah wannan yini tun da rana ta faɗi wannan yinin ya cika to duk wani musulmi da ya rasu daga wayewar gari zuwa faɗuwar ranar nan to sun yi mishi sallah shine yace sallah ala janaizil muslimina akan gawarwaki na musulmi allazina matu fi aqtaril ardi waɗanda suka rasu a yankuna ɓangarori da dama na duniya salatal ghaibi sallah irin ta wanda ba shi a gaban liman ba'dal ghurubi bayan rana ta faɗi min kulli yawmin a kowane yini to yin haka bid'a ne yace ka karanta littafin al-ikhtiyaratul fiqhiyya ta ibnu taymiya a cikin shafi na hamsin da uku da kuma littafin al-madkhal mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha hudu da littafin as-sunan wal mubtadi'at shafi na sittin da bakwai asaniya wa sab'una bid'a ta saba'in da biyu as-salatu alal ghaibi sallah ga wanda baya nan ma'al ilmi bi annahu sulliya alaihi fi mawtinihi tare da cewa an san cewa an yi mishi sallah a can inda ya rasu mutum ne ya mutu ainihin a damaturu misali sai labari ya zo mana wane ya rasu a damaturu an san damaturu din nan musulmi ne ma'ana sun yi mishi sallah to bid'a ne mu kuma mu tashi a nan garin mu mishi sallah abinda sunna ta nuna mutumin da aka san ya rasu a ƙasar da yake an tabbatar kafirai ne ba su mishi sallar gawa ba to shine shari'ar musulunci ta shar'anta mana sai mu je mu samu wani fili sai mu tsaya kamar gagawa a gaban mu sai mu yi sallah da nufin wannan mutum sallar ta je gare shi kuma za ta je gare shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ba khususi haka a ce mutum ruwa ya cinye shi kogi ya tafi da gawar shi ba a san inda yake ba an buga an buga an tabbatar da ya mutu to amma ba iya tsamo gawar shi ba sai a samu wani fili sai a tsaya liman ya wuce gaba sai a yi mishi sallar gawa duk sunna ta tabbatar da wannan babu laifi akan haka to wai mutumin da aka tabbatar da an yi mishi sallah a wani gari kuma wai sai kuma kaga wasu mutane sun miƙe suna yi mishi sallah a garuruwan da suke to yin wannan shine bid'a انظر المسألة التاسعة والخمسين ككرنت مسألة تتسعين ترى فقرة السابعة فقرة أينهم بقوي ود مكوتو أبايكين خمسين ترى الثالثة والسبعون بدئة سبعين أكو قول بعضهم عند الصلاة عليها wasu in suka zo sallar gawa sai ka ji sun ce subhana man qahara ibadahu bil mauti sarki ya tabbata ga Allah wanda ya rinjaye bayan shi da mutuwa ya rinjaye bayan shi yafi karfin bayan shi da mutuwa wa subhanal hayy alladhi la yamutu sarki ya tabbata ga Allah rayayyen sarki wanda baya mutuwa to fadar wannan addu'ar a lokacin da aka zo sallar gawa bid'a ce ka duba littafin as-sunan wal mubtadi'at shafi na 66 الرابعة والسبعون بدعة سبعنده نزع علين عند الصلاة عليها cire takalma in aka zo sallar gawa sai kaga mutum ya cire takalmin shi dan an zo yi wa gawa sallah to wannan bid'a ne walau lam yakun fiha najasatun zahira ko da babu najasa zahiri babu najasa amma sai kaga kawai mutum ya kwabe takalman shi thumma alwuqufu alaihi ma sannan kuma sai ga ya taka takalman ya tsaya a kansu ba haka za ga mutane su ne ba sai ga mutum ya zara takalmin za a yi sallar gawa sai kuma ya hau kan takalman kuma sai ya tsaya kuma yana sallah haka to yin haka bid'a ne tun farko in za ka yi sallah sallar ka ta gawa to sai ka ainihin bar takalminka tun da a waje ne za a yi ko da da najasa akwai kashi a ƙasan takalminka za ka yi sallar gawa da shi domin sallar da aka ce in za ka yi da takalmi za ka share ainihin takalminka ita ce sallah mai ruku'u da sujuda saboda yayin da ka ainihin yi sujuda za ka maƙalƙalo waɗannan takalma to ka ɗauko najasa kenan tare da kai sallar ta ɓaci mun fahimci wannan da kyau ko amma sallar gawa da yake tun daga farkon ta har karshen ta a tsaye ake yin ta to koda da kashi a jikin takalmin naka wato a karkashin takalmin ka to dan ka kabbarta kaya a haka babu laifi akai domin baka ainihin daga ya zan ka dauki takalmin ba kamar mutumin da ya salla ne akan gada wadda karkashin ta kashi na wucewa dukkan malaman fiqh suka ce babu laifi yana cikin iziya yana cikin bukhari da sauran littafai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa mai muktasar yace da a ce sallah mai ruku'u da sujuda ma zaka yi ta da takalminka sai zan takalmin da najasa to zaka iya tsayawa kai Fatiha da sura kai ruku'u ka dago daga ruku'u duk kana saye da takalma in ka zo daidai inda zaka yi sujuda sai ka kwabe takalman naka sai ka ainihin yi sujuda yake inda zaka yi haka yake sallar ka ta ba ta ɓaci ba ba za a ce ka yi sallah da najasa ba don najasa tana ƙasa ne jama'a mun fahimci wannan to yanzu matsalar da muke tattaunawa shine in aka zo sallar gawa zaka ga cewa mutane sun ciccire takalman su kuma sai su dawo kuma sai su tsaya ainihin akan takalman nasu to wannan ainihin bid'a ce al-khamisa was-sab'una bid'a ta 75 wuquful imami wuquful imami inda wasatir rajuli sai kaga limamin sallar gawa in ya zo zai wa gawa sallah in gawar ta namiji ce sai kaga ya tsaya a daidai tsakiyar gadon bayan shi an gane to wannan bid'a ne wa sadril mar'ati in kuma mace ce sai kaga ya tsaya daidai kirjinta tare da cewa karkai mamaki malaman fiqh suka faɗi wannan magana amma malam ya ce bid'a ne saboda mun karanto a cikin ka'idojin da ya kafu akai shi yasa ake son ka fahimci mutum yana tafiya akan wannan manhaji ne ya riga ya gaya mana manhajin da ya tsara waɗannan bidi'o'i duk wani aiki ko wata fatawa ko da wani malami ne babba ya bada ita ya zama babu dalili qur'ani da sunna dangane da wannan fatawa to bid'a ce don haka malaman fiqh musamman za ga sun ce namijin an zo mishi sallah a tsaya daidai kwankwason shi ko daidai tsakiyar shi mace daidai kirjinta to wannan magana da malaman fiqh suka faɗi da ita da aiki da ita duk gaba ɗaya bid'a ne menene yake sunna shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mace in za a yi mata sallah sai a tsaya daidai tsakiyar ta karama ce ko babba namiji in za a yi mishi sallah yaro ne ko babba sai a tsaya daidai ƙeyar shi shi kuma yana kwance a hannun shi na dama ƙeyar shi tana ainihin gaban liman fuskar shi kuma tana fuskanta alƙibla a kwance abin da sunna ta ce kenan to amma wannan saka ainihin mace a tsaya a daidai ainihin wato kirjin mace namiji a tsaya daidai ainihin tsakiyar shi to bid'a ne sunna ita ce namiji daidai ƙeya shi mun karanta hadisi ne sahihi cikin mu'jam tabarani al-kabir daga annabi sallallahu alaihi wa sallama mun karanta cikin sahihi al-bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama mace daidai tsakiyar ta yake tsayawa namiji kuma daidai ƙeya shi duk mun karanto a cikin wannan littafi to canza haka to bid'a ne don ka canza abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to ya za a yi da malaman fiqh ai sun fi mu ilimi ai sun fi duk sun fi mu komai amma sun yi kuskure don sun saba wanda su ma ya fi su su sai a ce Allah ya ji kansu Allah ya fi musu kuskure suka yi amma bai halatta mana mu ɗauki maganar ba maganar tasu bid'a ce kai ma kai aiki da ita bid'a ne kai aiki da ita amma su ba su bid'a ba kuskure suka yi don ba sun nufi su saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya suke neman su tabbatar sai kuskure ya faru don haka su sai a ce al-mukhti'una ne masu kuskure manzon Allah ya ce idan babban malami ko mai hukunci ya yi iya ƙoƙarin shi ya zartar da hukuma ya yi daidai sai a sa mishi lada biyu in ya faru ya yi kuskure sai a sa mishi lada ɗaya sai a kankare mishi wannan kuskure kuma shi yasa ba zagin su aka yi ba amma bai halatta a ɗauki maganar su ba don ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam انظر المسألة مسألة الثالثة والسبعين yace ka karanta mas'ala ta saba'in da uku a can baya inda muka wuto a farko farkon littafi as-sadisa was-sab'una bid'a ta saba'in da shida qira'atu du'a il-istiftahi karanta addu'al istiftahi a cikin ainihin sallar gawa bid'a ne. Unzur ta'alika alal mas'alati sabi'a wa sab'ina yace ka duba ta'alikin da aka yi a ƙarƙashin mas'ala ta saba'in da bakwai a cikin shafi na ɗari ɗaya da goma sha tara a tsohon bugun wannan littafi a hakamul jana'iz kenan a wannan bugu da ke hannunmu wato shafi na ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya kenan du'a'ul istiftahi ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kabbara harama a sallah sai a ji yayi shiru sai abu huraira wata ran yace ya manzo Allah na baka fansar uwata da ubana wata addu'a kake yi ne sai annabi ya koya mishi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad wannan ita ce addu'a da annabi yake Allah ka wanke ni da ka nesanta ni daga kurakurai na kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma Allah ka wanke ni daga zunubaina da kurakuraina kamar yadda ake wanke farin tufa daga dauda. Allah ka tsaftace ni daga kurakuraina kamar yadda da, da, da ruwa mai sanyi karara da kankara manya da kanana. In zama na yi fes, to wannan ita ce addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Abu Huraira, Bukhari da Muslim sun ruwaito ta amma a sallar farilla ake. An samu riwaya sahihi Muslim da Tirmidhi daga Aisha da Sayyidina Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك sarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah albarka ta tabbata gare ka lallai ba abin bautawa a bisa cancanta sai kai annabi yakan yi wannan a farilla wani lokacin a nafila ya tabbata to waɗannan addu'o'in sun kai sun kai wajen guda goma sha biyar iri iri ne yana nan shi wannan malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattara su a cikin sifatis sala in ka je zaka duba zaka gansu to waɗannan sunna ce mai ƙarfi in ka kabbarta sallah ka yi in ka ƙi da gangan dan girman kai to sallar ka ta ɓaci ga gaskiya ka gani ƙiri-ƙiri ta bayyana don annabi ya yi kuma ya yi umarni da ita ya ga an yi kuma ya tabbatar har ya faɗi falalarta wata ran wani da ya Allahu akbar sai ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda manzo Allah ya ce na ga mala'iku goma sha wani abu suna wawa su za su kai wa Allah ladanta. Ta saboda haka wannan yinta sunna ce mai ƙarfi ta fi ƙarfin mustabi ma sauran salloli na farila na yau da kullum amma yinta a sallar gawa to wannan bid'a ne shine maganar da ake ana to amma su malikiya sai suka ce dungurungum yinta ma makaruhi ne to wannan magana kuskure ce a yau a wajen du'a istiftahi kam shine yinta bid'a amma a sauran sallolin yau da kullum farilla da nafila to yinta ainihin abu ne wanda yake daidai السابعة والسبعون بدعة سبعين دبقوي الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها kyamar karanta suratul fatiha tare da wata sura tare da fatiha din a sallar gawa to wannan kyamar bid'a ne za ga wasu suna kyamar karatun fatiha da sura idan suka zo sallar gawa to wannan bid'a ne sai dai su karanta alhamdulillahi allazi amata wa ahya alhamdulillahi kaza kaza kaza kaza wannan addu'an nassinta ita kanta bid'a ce to sannan kuma ya zama kaƙiyin na annabi sallallahu alaihi wasallama ka kawo addu'ar wani to bid'a ta tabbata a kanka yin wannan addu'ar bid'a ce abin da ke sunna shine karatun fatiha da sura a kabbarar farko ta sallar gawa karatun salati na annabi sallallahu alaihi wasallama a kabbara ta biyu na sallar gawa karatun addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta dangane da yi wa mamaci addu'a musamman shi kanshi a kabbara ta uku karatun addu'a wadda ta tattaro mamaci da sauran mamata da masu rai da waɗanda ba su da suka mutu duk gaba ɗaya a kabbara ta hudu to in za ka ƙara ta kai kabbara ta biyar ko kabbara ta shida ko ta bakwai ko ta takwas ko ta tara to duk wannan za ka cike ne da addu'a ga mamaci da addu'a ga sauran musulmi haka za ka yi ta maimaita waɗannan addu'o'i suna nan duk an karanto su a baya to wasu suna kyamar karanta fatiha da sura ɗin a kabbara farko to wannan kyamar bid'a ce unzir ta'alika ala al-mas'alati as-sabiqa mala yace ka karanta ta'aliki a karkashin mas'ala da ta gabata wadda aka faɗi ta 77 kenan shafi na 120 jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kabbara a cikin sallar gawa kamar yadda muka ji din nan hudu shine mutane suka fi sani daidai ne to amma an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi biyar musamman aka ga kai babban mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi maka biyar mun fahimci wannan kamar mutanen badar haka wani sahabi ya yi sallah gawa sai limanci kabbara biyar da ya kabbara biyar sai suka ce kuma yaya sai ce har abada ba zan bari ba dan na ga annabi yana yi dan yan bid'a an baka yi musu tsayin daka ba yadda ka san yahuda haka yan bid'a suke wallahi kamar yadda Allah ya ce illa ma dumta alaihi qa'ima ba yahuda in ya ci kudin ka sai kai tsayin daka ya ganka da faskare ko muciya a hannu sannan za su fito to yan bid'a an baka tsayin daka ba wallahi sai sun ga cewa sun kawo bid'a su ta ci kasuwa don haka sahabin yana yi lafiya madadin ya ci a haka annabi sai ba su ansa wuta wuta ya ce faufau har abada haka annabi kuma haka ni ma zan yi har mutu don ku ji abin da dimi dimi Abu Huraira da ya karanta idan sama'un shaqqat da ya wurin sujuda ya sujuda Abu Huraira lafiya da aka idar da sallah ya ce har abada haka zan rinka yin sallah ta an dai na karanta tun da na ga annabi yana yi to shine an samu annabi yakan yi biyar yakan yi har zuwa tara duk mun karanto a nan baya to amma mamaki shine mai muktasar da sauran wasu fuqaha na malikiya suka ce illiman ya ƙara daga kabara hudu ka sallame ka rabu da shi to wannan magana kuskure ce domin gashi annabi yayi ba su sallame sun gudu ba gashi sahabiya ba su sallame sun gudu ba to bid'a ne kai ka gudu saboda bin wancan umarnin na wancan faqihin a'a kamar yadda waɗannan suka haƙura kai ma sai ka haƙura in aka idar da sallah ka binciki bayani yaya aka yi mu hudu muka sani ba laifi iya ilimin ka ne ya tsaya anan to tambayi ina aka samu ƙari sai ka ce ga inda aka samu amma daga ya wuce shikenan ka ƙetare ka tafi kana kai jakan magori jakan magori har abada ba za ta warware maka matsala ba Allah ya shiryar da mu الثامنة والسبعون بدعة سبعين تكوس الرغبة عن التسليم فيها كامر ينسلم أسلر غاوة أكوي وسوات أن دفكي بين وانا الديني دبان شيني الديني شيئا باسا ينسلم أغاوة تو كامر ينسلم أسلر غاوة بدعان كشاك أسيتي هو من مفردات الإمامية عن سائر المسلمين كما في مفتاح الكرامة yace wannan na daga cikin abubuwa ɗaiɗewa waɗanda 'yan shi'a suka kaɗaitu da su daga sauran musulmi akwai wasu abubuwa da akan samu 'yan shi'a su ne kuma sai ya dace an samu wasu cikin musulmi suna yi kamar misali 'yan shi'a sun ce karatun fatiha ba lallai bane a dukkan raka'o'in sallah suka ce in dai ka karanta a mu'azzamin raka'at sallah mai raka'a hudu sai ka karanta a raka'o'i uku to in ya so raka'a ta hudu ka iya yin addu'o'i sallah mai raka'a uku suka ce ka karanta fatiha da sura fatiha da sura a raka'o'i biyun farko to sauran ta ƙarshe din ka iya yin addu'a kaga yan shi'a sun faɗi wannan to mazhabin hanafiya ma fata wasu kenan to a cikin malikiya ma akwai wani alqadi abu muhammad da malam mai askari ya bada labarin shi yace shi ma ya ce haka ne abin yake to kaga yayi daidai da maganar shi'a to kaga wannan ba za a ce shi'a sun kaɗaitu da wannan maganar ba don an samu wasu cikin jama'ar musulmi ma suna kan wannan maganar gashi da hanafiya da wasu daga cikin malikiya to amma wannan cewa gawa in aka aje ta aka yi mata sallah ba za a yi sallama ba to wannan shi a kadai suka kawo wannan kama fi miftahil karama kama yadda ya zo a cikin miftahul karama a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da tamanin da uku min kutubihim daga cikin littattafansu sai dai abin da yake ɗaurewa mutane kai shine so da dama aka ce shi'a suna kaza sai mutum ya ce to aini na ga kuma shi an banga suna yi ba a'a ai dama akwai wata ka'ida dangane da ilimi in aka samu wani bangare daga cikin ku sun yi ka ba shikenan kawai yanzu za ka iya cewa wasu daga cikin hausawa ba sa cewa wannan ko kuma ka ce hausawa ba sa cewa wannan suna cewa wanga saboda akwai hausawan da suke faɗin haka kuma hausawa ne ba za su ce wannan ba sai su ce wanga to sai ka ce ai hausawa suna cewa wanga laifi kai da kace hausawa suna cewa hausawa ne suke cewa wanga ko to ashe dan kai ka taɓa gamuwa da bahaushe kaji ya ce wannan ba fa za ka ce a waccan magana ba daidai ba ce ma'ana an samu wasu hausa ne da ke cewa wanga dan haka wancan ya hukunta cewa akwai to haka a cikin alkur'ani Allah ya ba mu labari irin bakan magana da yahuda suka gaya mishi wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannun Allah a makale yake Allah marowaci ne ai ba dukkanin yahuda ne suka faɗi haka ba wasu ne suka faɗi haka sai Allah ya ce ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu Allah ya murda hannunsu kuma Allah ya tsine musu albarka saboda bakan maganar da suka gaya wa Allah bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha hannayen Allah a shimfiɗa suke Allah na kyauta yadda ya so ba wanda ya so ashahidul akbar anan Allah ya ce waqalatil yahudu yahuda bai ce waqalat ba'dul yahudu ba sai ya ce yahudawa sun ce tunda dai an samu wasu daga cikin su ne suka ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to duk sanda aka ce yan shi'a sun ce ka ba ba lalle ya zama duk yan shi'an duniya ba ko da wasu daga cikin su ne aka samu duk sanda aka duk sanda aka ji an ce yan shi'a misali yana cikin addinin yan shi'a ba sa cin kifi kurungu ba sa cin kifi tarwada amma za ga nagarin ku suna ci dama shekul islam ibn taymiya ya bada labarin wannan a cikin littafin shi min hajji sunnan nabawiyya cikin mujalladi na farko cewa yan shi'a ba sa ci to daga ƙarshe ne sai ya amsa wannan matsalar sai ya ce to wasu sa iya yiwa ya ce ai ya ga yan shi'a suna ci ya ce to ai dama an samu wasu ne suke ci don haka akwai yanci a cikin zance in ka zo ka ce yan shi'a kawai kai tsaye ba lallai ka ce wasu ba kamar can yadda Allah bai ware ba to haka nan ma kamar can da ka ji mun ce misali yan ɗariƙa sun ce ba a ainihin wanda bi yawa mamaci kuka to ya fita daga cikin layin waɗanda suka san Allah ta aiwa ka ce ah to ai kai ga 'yan ɗariƙan garin ku kuka ma suke wa mamaci a'a an samu wasu ne suka faɗi wannan tunda an samu kana da yanci cikin zance ka ce 'yan ɗariƙa sun ci mun fahimci wannan da kyau ko kamar me in ka tashi sai ka ce ai 'yan izala sakin hannu suke a sallah eh kana da yancin ka faɗi haka dan me akwai masu saki jama'a kun gamsu da waɗannan misalai ko don kar a zo ana cewa 'yan shi'a 'yan shi'a ka ce to ai kai ka duba 'yan shi'an ba ga suna yin haka ba ba lallai ne zama haka ba yanzu akwai 'yan shi'a waɗanda suke kevin su sassaka ainihin gunki haka su sura ta Aisha sai su shafa mata fenti kamar hoda saboda Aisha jawur take ta yi jawur haka ga mace da hijabi kyakkyawa su ta zunguɗa wannan katako ko wannan gini bulala wai Aisha suke duka wannan sai a ce ‘yan shi'a ne suke sai ka ce to ‘yan shi'an garinku ba su yi ba tun da dai ‘yan shi'a sun yi duk yana nan cikin minhajis sunnan na bawiya suna yin haka kasashen iran da sauransu allah ya shiryar da mu التاسعة والسبعون بدعة سبعين ترى قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع maganar da wasu suke faɗe in aka idar da sallar gawa sai ka ji wani ya ɗaga muryar shi ya ce ma tashhadu na fihi jama'a me za ku shaida game da wannan mamaci fa yaqulu al-hadiruna kadhalika su ma masu waɗanda ke wurin sai su ɗaga muryar su su ma kamar yadda shi ma ya ɗaga su ce kana min salihina ai yana daga cikin mutanen kirki wani hawa ko kuma su faɗi wata kalma makamanci wannan to yin haka bid'a ne yace ka duba littafin al-ibda'a shafi na 108 da littafin as-sunan wal mubtadi'at shafi na 66 wa raji'il mas'alati sad mas'alata sadisa wal 20 ka koma ka karanta mas'ala ta 26 a cikin shafi na 44 wato a tsohon bugu a wannan bugu shafi na 62 kenan abin da yasa ana samun sabani tsakanin tsohon bugu da sabon bugu din saboda wannan bugun ya girmama alƙaluman kuma ya wasalce littafin mafi yawanci daga gabobin littafin sannan kuma ya kakkara wasu abubuwa waɗanda yake babu a cikin wancan dole sai zama wannan littafin ya waye gari ya dan fi wancan tsohon bugun ainihin wato kyau ya fi shi kuma girma don haka shimfiɗa wannan littafi da muka karanta an ba kuma ta ba ya ce wannan littafi bugun wannan da ke hannunmu na almaktabatul ma'arif wanda aka buga mishi a riyadh ta kasar saudi arabia to ya shafe duk wani bugu na ahkamul jana'iz ma'ana duk inda wani bugu yake na ahkamul jana'iz to a shekul allamatul albani bai yarda da shi ba kenan wannan ya yarda da shi ya shafa sauran domin almaktabul islami waɗanda suke dimashku shan suna ci gaba da buga wancan suna sayarwa to yana nuna cewa ba ruwan shi da wancan don haka ko kaga wata magana sabanin abin da yake ciki anan kaka ce to ai an samu magana da rushewa a'a wannan ce kadai yadda da ita fa hafizahullahu bayan da ya gama bayani akan bidiyo'in da ake yi a wajen sallah to akwai wasu bidiyo'in ma kuma bai tattauna su ba saboda bid'a fa tana da yawa a duniyar nan jama'a bid'a yadda kuka ganta din nan to da ta rinka tartsatsi ta rinka tartsatsi sai da ta waye gari ta fi sunna yawa saboda kowanne shege ya ga dama sai ya kirkiro tashi kowa sai ya kago tashi kuma sai mayar da ita addini ya ce lallai abi yana da mabiya su mishi salati su mishi tafi sai su bi yanzu yana daga cikin bidiyoyin da mu ma ake a kasashen nan namun aka zo sallar gawa sai ga mutane sun haɗe sahunsu gindin wannan akan duwawun wannan gindin wannan akan duwawun wannan to wannan bid'a ce sahun gawa yadda kaga ake sahun sallah sallah yau da kullun haka ake babu wani dalili a shar'ance da yace ai wannan shi yasa cewa to a wannan ne aka ce wai kada a haɗe duwawu da gindi kai da ka kawo haɗe duwawu da gindi kai zaka kawo hujja ai domin kai ka saba yadda ake hada sahu ba haka aka karantar da hada sahu ba a to ai abin da yasa ake wannan mannewa duwawun wannan akan gindin wannan gindin wannan akan duwawun wannan saboda wai babu ruku'u da sujuda wannan ba dalili bane a shar'ance ku yi yadda aka ce kawai ya ake yin sahu a sallah yau da kullum to tunda ka ji babu wata sabuwar doka da ta zo akan wannan to ana nufin yadda kuka saba yin sahun sallah yau da kullum haka za ku ai ita ma wannan sallah akwai kabbara da za a ɗaga hannu a kabbara farko akwai runguma hannu a kirji to saboda haka sahu yadda aka saba yin shi din nan wara wara wara wara wannan sahu da tazara tsakanin shi da wannan to haka za a yi babu wani dalili wanda ya hukunta za a yi haka don haka in ka ce sai a kama dalilin da ya sa za a rarraba kai ne za a nema da dalili mutum ya kago bid'a wai kuma wai sai ce wai sai an kawo mishi aya ko hadisin da ya hana salatul fati yaushe manzo Allah ya san da wata salatul fati balle ya ce kada a yi bid'a ce aka zo aka kago ta kawai daga bayan shi bai san da ita ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu addafnu wa tawabi'uhu sai kuma bayani akan bid'o'in da suka shigo wajen rufe mamaci da kuma abubuwan da ke biyo bayan rufe mamaci ma'ana kamar addu'a da yaya ake yaya to bid'o'i suka shigo sai ma da yace as-samanuna bid'a ta 80 zabhul jamus inda wusulil jinazati ila al-maqbara yanka bauna a lokacin da aka isa da gawar zuwa makabarta ana isa makabarta sai a tafi da bauna sai ainihin a yanka ta qabla dafniha kafin a rufe wannan gawa wa tafriqil lahami a rarraba naman alaman hadara ga waɗanda ainihin suka halarci wurin jana'izar to yin haka bid'a ne yace ka duba littafin al-ibda'u an fi madarril ibtida'i shafi na 114 al-jamus asali ita ce bauna amma akwai shanu wasu na kasashen tura masu dan gajajjerin kahwanni haka to su ma na buturu buturu ko yau ba su da tozo to su ma ana ce musu jamus to fillanci ne wannan kalma kenan ko na to to su ake kira aljamus mun fahimta to amma asalin jamus bauna to sai a tafi da bauna ko irin wannan saniya ana zuwa makabarta kafin a saka mamacin a kabari sai a yanka a rarraba naman tukuna sannan sai kuma a saka to wannan bid'a ce alwahida was samanuna wata bid'ar ma ko ba dan Allah ba dole ka bari saboda baka da kuɗi sai da kuɗi yanzu bidai a taron suna wasu duk sun bari ba dan Allah ba dole kawai sun bari ba su da masarar da mata za su yi fate ba su da kuɗin goron liman ba su da kuɗin waina ba su da dole ma wata bid'ar ka bari ma alwahida was samanuna bid'a ta 81 wad'u dami dhabihati allati dhubihat inda khurujil jinaza min ad-dar fi qabri mayyit in ba ku manta ba a ran nan an yi magana akan cewa akwai wani tsuntsu ko tsadda ko mashin lera ko tantabara ko kuciya wanda sukan yanka haka kafin a fito da gawa daga gida to wannan jinin sai su tare shi sai su zo su zuba shi ainihin a cikin kabari kabarin shi mamaci din to shine malam yake cewa yin haka bid'a ne shine ce wad'u damiz zabiha sanya jinin abin da aka yanka allati zubihat wanda aka yanka inda khurujil jinazati min ad-dari wanda aka yanka shi lokacin da za a fito da gawar daga gida kaga ba waccan saniya ake magana ba fi qabril mayyit a sanya wannan jinin a cikin ainihin kabarin mamaci sannan sai a kawo mamacin sai a kwantar da shi to wannan bid'a ne Allah ya kiyaye as-saniya was-samanuna bid'a ta 82 az-zikru hawla sariril mayyit qabla dafnihi sai a samu wani limami ko kuma a samu wasu ƴan majnuna majnuna sai ta kewaye wannan makara suna ta zikiri kafin ainihin wato a binne shi mamacin to wannan bid'a ne an je makabarta sai a aje gawar a cikin makara sai a samu wani malami ya ta kewayawa yana zikiri ko kuma a samu wasu ga sunan haka shi ta kewayawa suna yi malai ya ce wannan bid'a ne ka duba littafin as-sunan wato as-sunan wal mubtadi'at shafi na 67 as-salisa was 80 bid'a ta 83 al-adhanu inda idkhalil mayyit fi qabrihi kiran sallah yayin shigar da mamaci kabarin shi wannan bid'a ne domin abin da sunna ta nuna shine in an zo saka mamaci waɗanda ke ɗaukan shi su saka a cikin kabari su ne za su ce bismillahi wa ala millati rasulillah ko bismillahi wa ala bismillahi wa ala sunnati rasulillah ɗayan waɗannan biyu wannan hadisi ya inganta amma da ya inganta ka'idar shi kenan wato in aka zo saka mamaci a kabari su masu ɗaukan mamacin su saka shi a cikin kabarin su ne suke wannan addu'ar ku da kuka yi rakiya shiru za ku yi mun karanto hadisin abinda annabi ya umarni kenan ya ce waɗanda suke aikin saka shi a kabarin sai su ce bismillahi wa ala millati rasulillahi shi yasa shi ma malam da ya zo kan matsalar sai ya ce masu saka shi sai su ce bismillahi bai ce masu kai shi ba masu saka shi a cikin kabarin mutum ɗaya ne zai ɗauke shi ya saka shi saboda yaro ne ko saboda bai da nauyi to shi kaɗai zai faɗa mutum biyu ne mutum goma ne to su kaɗai za su faɗa ko kuma sauran sai bakin ku ya gum to kaga nan ma akwai wani cajin kenan kowa sai caji kan shi gyara to wasu in suka zo su sai su ranga da kiran sallah to wannan bid'a ce a yayin da ake saka mamaci a kabari din hashiyatu ibn abidin yace ka duba littafin hashiyatu ibn abidin mujalladi na farko shafi na 837 duk waɗannan abubuwan da zai ce ka koma ka duba littafi kaza ya kamata ka je ka duba in ya ce kuma ya riga ya wuce wannan matsalar ka koma ka je ka sake dubawa in ba ka da littafan ka tafi ka je maktaba mana ka tafi library ko kuma kana da kuɗi ka je ka siya mana da malanta da ɗalibta da karatu babu yadda zai yi sai da littafi ba mun fahimci wannan da kyau ko wannan gidadanci da muka gada iyaye da kakanni a kasar nan cewa to ai littafi in yayi yawa a yahudanci littafi bai yi yawa a musulunci ba littafi yayi kaɗan a musulunci mutane sun zage suna karatu kai ma dan ka kaja hilan lungun ku ne kawai kai nadi sai dinin koya musu shi yasa kake ganin cewa saurara daga ainihin buga littafai in ba haka ba littafai sun yi wa duniyar musulunci kaɗan kuma malaman musulunci ba ragaye bane sun tashi sun yi rubutu yanzu littattafai waɗanda suke makhtubat rubutun hannu waɗanda har yanzu ma ba su fito rana ta da ke su an buga su ba sun fi yawa fiye da littafan da aka bi wallahi linci kai sai ka shiga inda yake da bangaren makhtutat tukuna inda ake tara littafai manuscripts rubutun hannu wallahi zaka san cewa malaman musulunci gwaraza ne zaka ga tun daga farkon bango har karshe wani littafi ne kwaya ɗaya gashi nan ba a buga ba in an buga shi zai mujalladi 30 wani littafin zai mujalladi 60 tarihul islam na al-imam az-zahabi idan aka tabbatar da an gama tattaro shi aka buga shi an tabbatar da cewa zai kai mujalladi 50 to ga sayar alamin nubala inan da aka buga ta yanzu ta tashi a cikin mujalladi nawa mujalladi 28 ta tashi duk da karin da aka yi mata shi yasa littattafai ba su kaɗan ba kuma wannan na ƙasar da kake samu tare da kai abin da ya ja maka na ƙasar rashin littattafan ne ai shi ne kai ka wannan cin da za ka samu littattafan sai ka ga cewa kana rayuwa rayuwa safiya rayuwa mai daɗi ba abin da ya duk abin da ya cushe maka kafin gari ya waye in Allah so an warware maka wannan matsalar akwai wani malami ya warware ta amma ba littattafai a ɗakin ka kana zaune shikenan ga kanan kamar malam mai rubutun sha sai ƴan kundaye ƴan kwaya uku kamar fasto littafin ka kwaya ɗaya duk harkoki sai su cuɗe maka duk inda ka kewaya faston duniyar nan zaka same shi a cikurkuɗe yake babu littafi duk inda ka kewaya malam mai rubutun sha kundin shi kwaya uku yar bara da ke ciki guda hudu duk al'amari sai dakata mishi bai san addinin musulunci ba shi yasa sai an tara littafi addini ake fahimta shi Allah ya shiryar da mu malam yace arrabi'a was samanuna bid'a ta 84 inzalul mayyit fil qabri saka mamaci a cikin kabari min kibali ra'asil kabari ta wajen kan kabarin dama da yadda kabari yake fuskanta misali bari mu yi munan da muke yammacin Afirka mu da ke yammacin Afirka to gabas ce alƙiblam to yadda kabari ya kamata ya zama shine kafar kabari sai ya zama tana ainihin arewa kan kabari sai ya zama yana ku ma'an kabari zai fuskanci gabas kenan bayan kabari kuma zai zama makin to in aka za a sama mace a kabari sai ku biyo da shi sai ku kwantar da shi daidai inda kafa kabarin take zama kanshi yana daidai jikin kafa kabarin da an tashi sai a ɗauko shi kawai sai a shigo da shi ta ka amma ta kafar kabarin kenan ta kanshi za a turo shi amma ta daidai inda kafa shi za ta kwanta a kabarin to sabanin haka to bid'a ne shine yace shigar da mamaci kabari min ƙibali ra'asil kabri ta wajen kan kabarin ta daga daidai nan kenan kamar munan ke ta wajen kudu to wannan bid'a ne ko kuma a ɗauke shi a saka shi kamar akwati to bid'a ne sai dai a shigo da shi haka haka sunna ta ce ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu mun fahimci wannan yace raji'il mas'ala yace ka koma ka duba mas'ala ta 103 to wannan ta 103 da yasa inji ne ya kuskure a kashin gaskiya mas'ala ta 101 ce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yace shafi kuma na 150 daidai wato tsohon bugu kenan amma a wannan sabon bugu da ke mu shafi na 190 zuwa 192 to kun ga wannan ita ce magana da malaman hadisi suke suka ce in malam ya zauna yana karantar da kai a littafi to sai ka riƙe ko gansiri malam zai ce a gyara kaza sai kai sauri ka gyara a gaban shi sai an je gida laifi ne mai girma a wurin malaman hadisi ana koyar da kai littafi sai ka ce gyare gyaran sai ka tattara ka je gida kafin ka je gida mai yiwa ka manta wasu ko kuma ka manta yadda suke wannan shi ake kira babtu kitabin kai da me kake zuwa ɗauko karatu gurin malam da ka to shikenan duk karatun da malam ya karantar da kai ana son kafin ka tashi gaban malam sai ka biya ma malam ya ji karatu ya daidai to haka ake so ka rike wannan karatu har ran da zaka idar da karatun ga waɗannan ɗalibai naka shi ake kira dabtu sadrin haddar ka tana da kyau kenan haddar kwakwalwar ka na da kyau to amma su laraba sai ce dabtu sadr wato kirji ne ke hadda idan ko da littafi kake ɗaukan karatu a gaban malam to sai ka tafi da biranka ko da fensir sai malam ya ce ku gyara kaza to sai ku gyara nan take to ku rubuta kaza sai ku rubuta to sai ainihin wannan gyarawa da kuka yi to sai ka bar shi a haka har ran da zaka je ka karanta ka je ka ɗauki wani kwafi na littafin wannan ɗin nan ya tsufa tukub wanda malam ya sa ka ka gyara to shi ake so ka rike ka karantar da ɗalibanka ka karantar da su shi a gyara kenan don ka je ka samu wani sabon bugu kuma ta kuma waɗannan kurakuran da malai gyara maka suna ciki kaga an karantar da kai mai kyau ka karantar da mara kyau to wannan shi ake kira zabtu kitabin to aka ce idan haɗi karatunka a littafi kake to littafin da malamin ka ya karantar da kai ka gyara to wannan littafin sai ka adana shi domin kar ka je kai sakaci da shi wani ya ɗauka ɗanka ne matarka ce wani abokinka ne ya ɗauka ya ga wani abu ya rubuta wani abu ko ya gyara wani abu da kanshi kuma ka ɗauka cewa gyaran da malam ya sa kai ne kaga an saba wa yadda malam ya karanta to irin wannan sai ka saka shi akwati kenan ka kulla akwatin kana yawo da mabudinka ba wanda zai bude akwatin ya ɗauko wannan littafin sai kai wannan shi ake kira zabtu kitabin idan kana ɗauka karatu ta ɗayan waɗannan hanyoyin biyu idan baka kiyaye waɗannan ƙa'idojin ba to malamai za su ce kai ba zabit bane kai baka da hadda dan haka ba za ka karba hadisin ka ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu al-khamisa was samanuna bid'a ta 85 ja'alu shay'in min turbatil husaini alaihi salamu ma al-mayyiti inda inzalihi fil qabri sanya ainihin wani abu na daga cikin turbaya kabarin sayyidina husaini alaihi salamu tare da ainihin mamaci a lokacin da za a saka shi mamaci din a cikin ainihin kabari jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana za a sanya mamaci sai a ɗibo wani kaɗan daga cikin ƙasar kabarin sayyid na Hussein jika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhu sai a saka ainihin wannan mamaci tare da ƙasar su ƴan shi'a ne suka kawo wannan addinin suka ce li annaha amanun min kulli khawfin domin wannan ƙasa za ta sa ya amintu daga duk wani tsoro to yanzu mamatan da suka mutu kafin sayyid na Hussein su kuma to ba su da abin da ya amince da su daga wani tsoro kenan tunda su sun mutu kafin Hussein kenan jama'a mun fahimtun da bid'a Allah ya kiyaye gashi a ƙasa yace kaza za'ama fi miftahil karama haka mai littafi miftahul karama wani kasaitaccen dan shi'a ne ya riya haka a mujalladi na farko shafi na 497 to akwai wani abu nan da nake so in ƙara mana gyara akai jama'a kullum bid'a sai dai ana ana dan nuna mutane a bari don ta yi yawa ne bid'ar tana ko ina ne yanzu irin wannan alaihi salamu da ake cewa yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama laifi ne bid'a ce ko a ce fatima sai a ce alaihi salamu aliyu alaihi salamu hasan alaihi salamu husaini alaihi salamu ahlul baiti alaihi salamu ko aliyu karramallahu wajhahu duk waɗannan gaba ɗaya la karamata fiha bid'a ce wannan na daga cikin makircin yan shi'a yan shi'a ne suka yi don su ware su fifita aliyu akan sauran sahabbai gaba ɗaya har da abubakar sai shi suke ce mishi karramallahu wajhahu sai wannan kalma kuma sai ahli sunna sai suka nakalce ta saboda jahilta addini sai zama har ahli sunna sai ga suna rubuta altafan su aliyu karramallahu wajhahu Fatima alaihi salam Husaini alaihi salam wannan baki dai malamai suka ce bid'a ce kuskure ne kai haka in kana yi sai ka tuba dan kaga to ai wannan babban malami ai ya sa Aliyu alaihi salam kuskure ne a nan abin da yasa shi Ashekul Albani ya faɗi haka saboda ya nakalto ne yadda suka ce kamar yadda abin da suka faɗa shine ya ciro daga littafinsu don haka shi ma yasa alaihi salamu din ba wai dan haka ne ya kamata a sa ba to inda malamai suka kawo mas'ala suka ce to yaya akai a cikin sahihul bukhari aka samu so da dama an sunan aliyu ya zo ko na fatima ko makamantan haka sai aga alaihi salamu aka ce sahihiyar magana dangane da wannan masu kwafi sahihul bukhari ne suka ainihin rubuta wannan domin so da dama yakan faru wani ya zo kwafi littafi sai ga baka ce radiyallahu anhu a jikin sahabi kaza ba ko baka yi wa annabi salati ba shi kuma sai yayi to kaga in salatin ne zai yi yadda yake yi ne idan ainihin ahlul baitin ne zai rubuta yadda ya ji bakin shi ya saba faɗe ne amma takamaimai ba imamul bukhari ne ya rubuta alaihi salamat waɗanda suke cikin sahihul bukhari ba wato waɗanda suke annusakh ne masu kwafewa ne waɗanda har aka samu wasu manyan malamai suka kira su almusakh masu shafaffiyar basira wasu masu kwafe abubuwan fa sai dai gyaran Allah ba dan Allah ya sa malaman hadisi sun yi karatun lugal arabiya sun iya tantance abubuwa ba wallahi hatta littafan hadisan sai su rude kamar su sahihul bukhari da muslim da sauran duk littafan nan da aka rubuta na hadisi ba su da wasali sa'an da bukhari ya rubuta bukhari bai wasalta bukhari ba to dan haka dole ne kai muhaddisi ne ka zama ka kware a cikin lugal arabiya na hau da sar da makamantan haka in ba haka ba hadisin sai ya birkiɗe maka sai ka rasa yadda za ka yi misali akwai wani mutum da ya taho sallah sai taho ya zo da ya samu an kabbarta har an yi ruku'u sai ya shigo ta kofar da ke bayan masallaci sai kabbarta a sahun da ke karshe da ya kabbarta sai ya ruku'u daga inda yake sai ya tako dab dab dab dab dab dab dab haka har ya taho ya shiga sahun da ya kamata ya tsaya da aka idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne na ji hucin shi a ɗazu ya shigo masallaci sai sahabi wane ne ai ba wani abba ne kaza shikenan sai ya ce ni ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce zadakallahu hirsan Allah ya ƙara maka kwaɗayin samun jam'in sallah to sai annabi ya faɗi wata kalma wadda take ɗauke da haruffa uku ta'un da alikafa da dal to ya za a wasalce su masu fassara da wasalce bukhari da suka zo sai da suka kawo wasali wajen kala shida wasu suka ce sai a karanta zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayi wala ta'ud amma kaka kuma yin haka kaka kuma yin sauri kenan wasu ka ce in aka zo sai a ce zadakallahu hirsan wala ta'adu Allah ya ƙara maka kwaɗayi amma kakka ƙara yin sauri an gane wannan kakka ƙara yin wannan ka to kana haki zadakallahu hirsan wasu kuma suka ce wala ta'udda karka kirga da wannan raka'ar wasu ka ce sai a ce zadakallahu hirsan wala tu'id Allah ya saka maka da alheri Allah ya sa maka kwaɗayin jam'i ya ƙara maka kwaɗayin jam'i amma karka sake sallar gaba ɗayanta to haka suka yi ta kawo wato yanzu irin waɗannan rigingimun misali da ya za a iya tantance abin da yake daidai don haka labudda malaman hadisi sai sun tirsa su aka ka kware a cikin lugal arabiya to don haka sai su ce maka su suna baka shawara zaka koyi lugal arabiya zaka koyi nahau to waɗannan littafai da aka karanta aka rubuta na ƙarshen zamani to ba naka bane kai kana son ka fahimci asalin shari'ar da ainihin annabi ya zo da ita ne cikin qur'ani da hadisi to koyi irin larabcin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi suke yi shi yasa sai su ce ka je ka samu littafan da aka rubuta su tun da can abin da ya shafi mulhatul i'rab maqamatul hariri maqamatul hamdani littattafan alfiya ta ibnu malik alkafiyatu shafiya ta ibnu malik da makamantan irin waɗannan su an rubuta su ne domin suna bincike musamman akan larabcin da ya zo a cikin alqur'ani su matsalar da ta dame su kenan larabci wannan na gama gari da ake su ba shine ya dame su sabahul khairi sabahul nuri wannan ko a bakin titi ka tafi masar zaka iya amma larabci na qur'ani ya zaka iya gane kaza daidai ne kaza ba daidai ba to dan haka suka rubuta waɗannan littafan shi yasa kullum kamar yadda nake ga ɗalibai cewa babu wata ka'ida ta lugal arabiyya wadda ta zo a cikin alqur'ani tabbas sai ka same ta tana nan a cikin mulhatul i'rab shi yasa wannan dan littafi da kake rena mulha wallahi sai dai baka gamdakatar da malamin da zai iya karantar da kai ita ba amma in dai ka'ida ce da ta zo qur'ani da hadisi ta larabci ko na hau to tana nan a ciki ko sarf to amma sai ka daina girman shi kaga cewa to ai wannan baiti 330 da wani abu ne alfiya ko baiti dubu ce duk baiti dubun nan duk gaba ɗaya yawo ta je ta dawo amma bata wuce alfiya bata kai ma wannan mulhatul i'rabi ta hariri ba saboda hariri balarabe ne mutumin kasar basa ne ma'ana balarabe haihuwar uwa da uba kuma ya zama ya taso a ɗaya daga cikin manyan garuruwa guda biyu na mazhabin nahau da sarf shine basra sannan kuma ya koya a ilmance ka duba a ce kai bahaushe ne ka tashi ka koyi hausa ka yi digiri na farko ka yi na biyu ka yi na uku har ka waye gari ka zama profesa ai ita kanka hausar ta hausa za ta rinka yi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to jama'a dai kun ji yadda al'amarin yake don haka gaskiya saboda Allah waɗannan ahlul baiti kuskure ne da ake cewa alaihi salamu ko kuma kawai ka dubi wani kato kawai ka ce radiyallahu anhu duk wani wanda ba sahaban annabi ba za ka ce radiyallahu anhu ba su ma an ce radiyallahu anhum ne saboda Allah ne ya ce musu laqad radiyallahu anil mu'minina da su yake waɗannan waɗanda suka je suka yi wa annabi bai'atul ridwan sa'annan yace laqad wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu to waɗannan Allah ya yarda da su amma kawai wani shehi ya yi naɗi gashi nan da kwagirin shi da tabarau gangame mai radiyallahu anhu a to goma ma da kace radiyallahu anhu ya fi sauki amma radiyallahu anhu to sai tsabagen sahabi amma ko tabi'i kuskure ne kace radiyallahu anhu tabi'i rahimahullahu haka wa man dunahu haka waɗanda ke ƙasa da shi ka karanta littafin al-azkar na Imam Nawawi ya bayyana yadda abubuwan suke da littafin ainihin tafsirin Ibn Kafirin a ƙarƙashin inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi duk sun yi bayani akan haka shi yasa ya kamata sai a gyara abubuwa din bakinka da ka ganshi sai an sa maka linzami in ba haka ba shi kanshi baki na fadar bid'a baki na fadar shirka dan haka akwai shirka ta aiki akwai shirka ta lafazi shi yasa malaman tauhidi suka tsaya suka bambance Allah shiryar da mu السادسة والثمانون بدعة تمانين دشي ما يتي فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة shimfiɗa ko kuma baza yashi a ƙarƙashin mamaci a cikin kabari ba tare da wata larura ba akwai ƙasashen da yake kawai da zarar an haka kabari sai a kawo yashi sai kuma a shimfiɗa a baza yashin a ƙarƙashin kabarin sannan a kawo gawa a ajiye to wannan bid'a ne sai dai inda larura in an san da wata larura da za ta hukunta haka to shikenan babu laifi a sa ya ce ka duba littafin almadkhal mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dangane da waccan bid'a da muka ce yan shi'a suna yi in suka zo saka mamaci sai su hada shi da wata ƙasa ta kabarin sayyidina husaini mu ma nan akwai wata bid'a da ake shi ne in aka gama rufe mamaci in aka gama saka mamaci a cikin kabari kafin a tura ƙasar sai ka ga wani azargagi nan da ake ɗaure likafanin shi to sai a tattaro shi sai a saka shi ainihin a cikin kabari din to amma kar ku fahimci kuskure akwai azargagi wanda ake wa likafani guda uku daidai kai ɗaya a tsakiya ɗaya a kafa ɗaya wannan an je za a warware a bashi haka to akwai azargagi wanda ainihin ya zama kamar matsayin tep kamar shine magwajin da aka gwada tsawon mamaci wajen a zo a huda mishi kabari to irin wannan tsimman aka sai ku ga sun saka shi a cikin kabari sun binne tare da cewa suna kawo hamzari saboda akwai masu ɗauka irin wannan tsimman ana yin wani tsafi da shi wannan irin tsimman da aka gwada mamaci aka je aka fitar mishi da tsawon kabarin shi to akwai wasu matsafa suna yin tsafi da shi to su kuma waɗannan sai su ɗauka sai su wurga shi a cikin kabari to wannan wani kuskure ne abin da ya fi dacewa shine me zai hana a taho da shi nan gida a ɓatar da shi a wani wuri wanda yake ba wanda ya sani balle waɗancan matsafa su kasa ganin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka kuma yana daga cikin bid'a wasu suna ganin ma gwada mamaci da tif din ma laifi ne kamar yadda wasu suke ganin wanka mai jego ta yi wanka da garwa ko da baho ko da roba laifi ne har zagi ake a ce dan wankan garwa babu bambanci da dan wankan garwa da dan wankan roba sai wanda yake mutumin kirki mun fahimci wannan da kyau ko to haka tape da ake tela yake gwada mutum za a iya daukan wannan tape a gwada mamaci ko wannan tape na karfe wanda yake na kafinta a gwada mamaci a je a fitar mishi da kabari babu wanda ya hana wannan a cikin shari'a yadda ka san ya halatta a da da ake sa wannan tsimma da ba a samu wannan ci gaba ba to yanzu ma haka ci gaba ne Allah ya kawo ya halatta a karba jama'a mun fahimci wannan wato ba a san mutane su gidadance su kasa fahimtar manufa ta shari'ar musulunci a'a ya halatta za a samu tip za a gwada a tafi makabarta a je a gwada inci nawa aka gwado shi daga gida ai tsawanci inci arba'in ne in aka zo sai a sa inci ainihin sittin saboda za a fitar da ya a ciki misali babu laifi ai haka insha Allah Allah ya shiryar da mu السابعة والثمانون بدعة تمانين دبقوا جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر sanya wa mamaci fulo a ƙarƙashin kan shi ko kuma a wani abu makamancin haka a cikin kabari to wannan bid'a ne akwai mutanen da suke sanya wa mamaci fulo sai su tada kan shi ko kuma su samu wani bulo sai su tada kan mamaci din to bid'a ne wannan minhu yace ka duba littafin al-madkhal na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na 260 jama'a an gane wannan da kyau ko wasu ma katifa suke shimfiɗa ko tabarma ko wani yadi a karkashi duk babu kyau akan haka to haka kuma ina hukuncin sanya akwati a cikin kabari shi ma sanya akwati a cikin kabari bai halatta ba sai da larurar da malamai suka kawo kamar misali suka ce in ya kasance wannan yanki naku yanki ne mai kuraye wanda yake ta iya yiwa an rufe mamata kuraye na zuwa su bi da daddare su je su haƙe su cinye gawar to babu laifi a yi akwati a saka gawa da likafaninta da komai sai a rufe in aka je sai a saka amma in ba haka ba to wannan ainihin ba daidai ba ne mummunan kuskure ne sai a saka mutum a likafanin shi kawai a aje shi a ƙasa الثامنة والثمانون بدعة تمانين تقوز رش ماء الورد على الميت في قبره أسامة أينهم ماء الورد ورد وتعير النوع إنينا فلاوة في أوكي مات إتحكا في أينهم كذا وسسن سامو أن الروان هناك أجي ماما تيا تكين قبري سيس يا يفهمش وأن ماء الورد ينا كأنشي كما تراليني هكا تو وانا أينهم يا يفهمش وأن الروان سكيه تو بدعاني sai ce ka duba littafin almadkhal madina uku fi na 262 zuwa 260 da kuma mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu kenan a samina wasu manuna bid'a ta tamanin da tara ihalatul hadirina turaba bi zuhuril akufi mustarji'ina mutanen da suka je raka gawa sai kaga suna ainihin tura ƙasa akan mamaci amma da bayan tafin hannu suna yi suna yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da bayan tafi ba da cikin tafi ba yadda sunna ta nuna shine za a tura ainihin ƙasa sai a tura da cikin tafi haka to sai ga wasu su sun sa bayan tafin haka suna wulkita ƙasa haka suna turawa suna turawa suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to yin haka bid'a ne gashi a ƙasa malam yace huwa mazhabul imamiyya wannan mazhabi ne addinin yan shi'a ne kama fi miftahil karama kamar yadda yazo a cikin littafin miftahul karama mujalladi na 1 shafi na 499 wa ka'annahum aradu bi hadhihi sura الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني السني السلفي سيتي كمركة waɗannan 'yan shi'a. wannan irin take da suke yi suna nufin ne mukhalafata ahli sunna suna son su saba ahli sunna allazina yahsuna waɗanda su ahli sunna suna tura ƙasa ne akan kabari kama kana sallallahu alaihi wa sallama yahsu kama yadda annabi yake yi bi batinil kaffaini da cikin tafi biyu annabi yana turawa da cikin tafi guda biyu su kuma yan shi'an suka tafi sai su tura da ainihin bayan tafi sai albani yace kaga kamar suna yi ne dan su saba wa ahli sunna yace raji'il mas'ala ka koma ka duba mas'ala ta 103 shafi na 151 wato a tsohon bugu a wannan sabon bugu shafi na 193 kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dama kashin gaskiya yana cikin addinin da yan shi'a suke bi cewa duk abin da ainihin ahli sunna suka doro akai to kai kuma kai sabanin haka shi yasa aqidar mu daban da ainihin yan shi'a mun fahimci wannan da kyau ko khulafa'ur rashidunan mu daban da yan shi'a ahalul baitin mu daban da yan shi'a addinin da suke bi daban irin namu daban yadda muke sallah daban da ta yan shi'a yan shi'a in suka zo yin sallah in suka zo tun daga alwala alwalan mu ta sha bamban duk dan shi'a baya shafar baya wanke kafa sha alwala sai dai ya shafe ta ba wai huffi ko safa ba a'a kafar mareran sai dai dangwalo ruwa ya shafe ta tun daga nan kaga addinin mu ya rabu sannan in aka zo sallah wajen kabbara harama in an yi Allahu akbar ta fari abinda aka samu daga annabi shine annabi yana haɗe yatsun shi ya miƙe su zara zara su yi sama su kalli alƙibla kuma to amma su yan shi a dunkule su haka suke kamar kuturu haka kuma ya faɗi a cikin ainihin littafin shi tahrirul rasila mujalladi na farko a ƙarƙashin mustahabbati sala yace haka ake daga haka mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan sa'an nan ahlus sunna in sun zo yin sallah to suna ainihin runguma hannunsa a kirji ne sai dai waɗanda suka yi shuzuzi har kawai san san zuciya ce mun fahimci wannan da kyau ko amma ahli sunna rungumewa suke a kirji to amma yan shi'a Khomeini ya ce yana daga cikin mubtalatis sala abubuwan da ke bata sallah dora hannu daya akan daya a cikin sallah sai ce kamar yadda waɗansu waɗanda ba mu ba suke yi wato mu ahli sunna yake nuni sannan yan shi'a in suka taso in suka taso tashi a sallah to kamar yadda kaga su yin sallah irin ta gargajiya din nan suke in sun zo tashi su shimfiɗa hannayensu a ƙasa ba sa dunkulewa to haka yan shi'a suke yi Khomeini ya ce kar ka sake in ka zo tashi a sallah ka dunkule hannunka kamar yadda aka samu a cikin ainihin riwayar sunan kubra ta imam al-baihaqi da gharibul hadith na abu ishaq al-harbi cewa abdullahi dan umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi yana dunkula hannun shi to Khomeini ya ce kar ka sake ka dunkula hannunka sai dai ka ainihin baza shi haka kamar yadda waɗannan namu masu yin gargajiya suke yi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa addinin mu daban da ainihin nasu sa'annan in suka zo yin sallama akwai ainihin abubuwa waɗanda suke yi waɗanda yake wannan abun gaba ɗaya mu a wurin mu kafirci ne ma in suka zo yin sallah dab da ainihin za a yi sallama to za su ainihin yi haka suna bubbuga cinyoyinsu ma'ana na farko haka suna la'anatullahi ala abi bakrin la'anatullahi ala umara la'anatullahi ala usmana in suka yi haka guda uku afwan in suka yi haka sannan sai su assalamu alaikum warahmatullahi sai su sallama to kaga mu la'antar abubakar da umar da usman kafirci ne a cikin addinin mu to su kuma su ne don haka addinin mu daban da na yan shi'a suna yin wani addini daban sunan shi shi'a mu kuma muna yin wani addini daban sunan shi musulunci ba addinin mu ɗaya ba shi yasa maganar haɗin kai ko kuma mukaraba kowa ya sassauta waddu law tudhinu fayudhinuna mu ba mu ciki mu dan sassauta su ma su dan sassauta a da a hada tsakiya mu addinin mu ba zai hada da na yan shi'a ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka addinin mu daban da nasu aqidar mu daban da tasu komai namu daban jama'a mun gane wannan da kyau ko don karka ga cewa kana dan uwa ya mutu yana shi an ci a to ai dai musulmi musulmi a'a ba musulmi bane shi addinin shi'a yake bi sunan shi shi'a mu kuma sunan mu musulmi Allah shiryar da mu التسعون بدعة تسعين قراءة منها خلقناكم في الحصوة الأولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نخرجكم تارة أخرى في الثالثة yace zaka ga wasu in sun zo tura ƙasa kabari turin ƙasa na farko sai su karanta wannan aya minha khalaqnakum daga cikin ƙasa muka halicce ku fil haswatil ula a turin kudin ƙasa na farko wa fiha nu'idukum a turi na biyu kuma sai ainihin su ce wa fiha nu'idukum daga cikin ƙasa za mu ainihin mai da ku cikin ƙasa za mu mai da ku fi saniya a na biyu wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga ƙasa za mu fitar da ku wani lokacin daban fi salisa a turin ƙasa na uku yace yin haka bid'a ne raji'il mas'ala yake ka koma ka karanta ainihin mas'ala ta 106 bid'a da kaga ya ware ya ce shi'a to wannan bid'a za ga cewa shi'a ne suka kadaitu da ita amma wadda ka je shiru kamar irin wannan to za ka samu da wahala ne ma baka samu cewa ahli sunna ne kadai suke ba amma saboda adalci ko da ahli sunna ne suke zai ce bid'a kamar yadda ya dubi bid'ar yan shi'a yake bid'a ce to haka ahli sunna ma da ke dangi din sun sun yi bid'a sai an ce bid'a ce haka adalci ya hukunta amma ai wani dan kungiya ta ne duk abin da ya faɗa sai in mishi salati in yi tafi in yi kabbara ko bid'a ne ko ba bid'a ba to wannan abin da nake shi kanshi ma bid'a ne a'a duk wanda ya bid'a yayi bid'a jama'a an fahimci wannan da kyau ko alwahida wa tis'una bid'a ta 99 alqawlu fil haswati alula بسم الله وفي الثانية الملك لله وفي الثالثة القدرة لله وفي الرابعة العزة لله وفي الخامسة العفو والغفران لله وفي السادسة الرحمة لله wasu kuma an suka zo turin ƙasa na farko sai su ce bismillahi na biyu su ce mulki na Allah ne na uku su ce kudura ta Allah ce na hudu su ce buwaya ta Allah ce na biyar su ce yafewa da gafara na Allah ne na shida kuma su ce rahama ta Allah ce sun ma ya ƙara ofis sabi a sannan sai a na bakwai kuma sai ka ji mutum ya karanta ƙaulahu ta'ala maganar Allah da yake cewa kullu man alaiha fan duk wanda ke bayan ƙasa zai ƙare al'aya har zuwa ƙarshen aya wa ya ƙara'u ƙaunahu ta'ala kuma ya karanta wannan aya da Allah yake cewa min ha khalaqnakum al'aya ita ma har zuwa ƙarshen wannan aya to yin haka ma ainihin bid'a ne tare da cewa abin da ke sunna shine duk wanda ya je makabarta zai tunkuɗa ƙasa tunkuɗi uku fa da yallaɓai da dagaci da ranka ya daɗe da talaka da kowane ne ya tsuguna ya naɗe babban rigar shi ya aje kwagirin shi da tarbin shi gefe guda yanzu za a yi sunna ne a ajiye wannan carbin gefe guda da kwagiri can da ka je ka zauna gindin tumfafiya wallahi in baka taso ba wani aljani ya shige ka ka dawo nan ka tsaya kai aiki mun fahimta a sai ka ga ranka ya dade ya koma gefe guda ba abin da yake gafata malam ya koma can gefe guda sai a bar wasu yan kwaya su ne suke aikin kabari ku matso kusa ko da ba za ku yi ba ku nuni ayi kaza ayi kaza ayi kaza haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai sai tsaya a bakin kabari a gyara kaza kada a yi kaza amma sai ka hangi shehi can gindin tumfafiya sai an zo addu'a tukuna sai ce to fatiha da salatul fati kafa uku duk ya gama barin ku kun gama yin bid'a kuma ya zo ya hattame muku ya muku cikamaki da bid'a jama'a mun fahimci wannan da kyau abin da sunna ta ce kowa zai tunkuɗa ƙasa sau uku babu wata addu'a da aka samu zaka ce hatta bismillahi fa jama'a ibada ce in ba inda aka ce ka ce bismillahi ba ban ka faɗa kayi laifi yadda ka san rayuwar lahira haka fata duniyar nan take lahira aka ce ba wanda aka yi wa izinin ya magana sai wanda aka yadda ya faɗa shi ma aka ce za a gaya mai abin da zai faɗi ko wakala sawaba sai an faɗa mai abin da zai faɗa ko annabi to haka nan duniya fa kaza za ka yanka to ma za ka bismillahir rahmanir rahim ba bismillah iya nan aka tsaye da kai ban ɗaki za ka shiga bismillah sannan allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi to karka kara bismillahir rahmanir rahim karka kara ka fito daga ban daki ghufranaka tsaya nan amma alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani bid'a ta shigo jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa yadda aka ce maka haka zaka yi wannan tunkudin ƙasa in ka zo turawa bismillahi waye ce ka faɗa inda aka ce a faɗi bismillahi shine wajen saka ainihin mamaci a kabari kuma aka ce ga waɗanda za su faɗa bismillahi wa ala millati rasulillahi to amma kai yanzu da ka zo tura ƙasa tura kawai ka ja gefe guda wato taka tsantsan ake ba haka ba sai aikin ka ya lalace jama'a sai aikin ka ya lalace jama'a an fahimci wannan da kyau ko ai mun buga misali jiya ko shekaran jiya muka ce duk wanda ya ɗauko loma ina zai da ita baki baki zai da ita duk yajinta baki zai iya haƙura amma dubura ko ƙwaya ɗaya ne na barkono ba zai iya haƙura to haka sai ka dangazo kwalli sai ka sa a idanka sai ka ga idanka yayi ras da za ka ɗauki ɗaya bisa yawan kwallin nan na barkono ka sa a idan ran nan ba za ka kwana lafiya ba mutan gidan kuma ba za su kwana lafiya ba dan me khalafta sunna ka saba wa ainihin ido sunna shi sunna shi shine a sa tozali ba a sa yaji ba jama'a mun fahimci wannan